الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka yan uwa muna ƙara gabatar da yabo na musamman da godiya da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar alhamis a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na loga musamman daga cikin littafin al-maqamat مقام تا الشيخ الإمام أبو محمد القاسم ابن علي ابن محمد ابن عثمان الهريري البصري رحمه الله تعالى أيومنا عشرين دترى بوتن ذو الحجة هجرة منزان الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace ma ashirin da takwas ga watan bakwai shekara ta 2022 darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta sha hudu wadda ake kiranta da suna almakiya kafin darasi na yau muna da faɗakarwa ɗaya-ɗaya a cikin makama ta sha uku mai suna albagadadiya a kusan gaba ta ƙarshe inda yake faɗa yake cewa ƙala al-haris ibn hammam al-haris ibn hammam na faɗa falamma zahartu ala jaliyati amrihi wa badi'ati imrihi yake cewa lokacin da wato na hango a bisa haƙiƙanin lamarinsa wa badi'ati imrihi wato da ƙayataccen abin mamakinsa lafazin al'imr bi kasir hamza shine ma'ana abin mamaki gaya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul kahf laqad ji'ita shay'an imra wannan shine faɗakarwar mu mun manta ba mu zo da ashahid a kan wannan kalima ta al'imr idan aka ce al'imr shine abin da ya kai matuƙa a wajen mamaki shine a nan ya ce falamma zahartu lokacin da na tsinkayo ala jaliyati amrihi a bisa haƙiƙanin lamarinsa wa badi'ati imrihi da ƙayataccen abin mamakinsa wa ma zakrafa fi shi'irihi min uzrihi da abin da ya kawata wato na ba da hamzarinsa a cikin waƙarsa alimtu anna shaidana hulmari da la yasma'u tafnida wa la yaf'alu illa ma yurid sai na san cewa lalle shaidaninsa wanda tantiri ne mai tsaurin kai ne la yasma'u tafnida wato baya sauraron alawadai idan aka ce attafnid shine yi ma mutum alawadai ma'ana zarginsa da aibanta sa shine yace alimtu sai na yi sanin anna shaytana kul marida cewa shaytanin sa mai tsaurin kai la yasma'u tafnida wato baya sauraron yi masa Allah wadai wala yaf'alu illa ma yuridu kuma baya aikata wani abu sai abin da yake so shine ya ce fasanaitu sai na juya ina ni raga mata ila ashabi zuwa abokaina wa abasastuhum ma asbatahu yani wato na ɗaiɗaita musu abinda wato ganin idanuna suka tabbatar mun da shi fa wajamu li bai'atil jawa'iz gaba ɗayansu sai suka yi shiru saboda baƙin ciki da ɓacin rai li bai'atil jawa'iz wato domin tozartar kyautuka da suka yi wata ahadu suka yi ma junansu alkawali ala maharamatil ajaiz a bisa haramta ma duk wata tsohuwa da za ta zo ta nemi taimako da agaji ba za su koma taimaka mata kamar yadda a nan aka yaudare su Ina za mu tashi darasi na yau alal musannifu rahimahullahu ta'ala المقامة الخامسة عشرة الفردية Malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan makama ce ta sha biyar mai suna alfaradiyya an danganta ta ne zuwa alfarad wato shine rabon gado kamar yadda wata matsala ce wadda take mai wuyar kuncewa an gane ko daga cikin matsaloli waɗanda suke na rabon gado to ita ce a nan insha Allahu ta'ala za mu gani a cikin ita wannan makama akhbar al-haris ibn hammam wato al-haris dan hammam ya ba da labari annahu qala shi yake faɗa a riktu za ta lailatin halikatil jilbab hamiyatin rabab wato yake faɗa yake cewa a riktu na rashi bacci za ta lailati a wani dare halikatil jilbab wato mai tsananin baƙin tufafi hamiyatin rabab dare wanda yake kuma mai tsiyayar wato girgije. Lafazin halika shine abu wanda yake launi baki wanda ya kai kuma matuƙa a wajen baki shine ake cewa halik. Gaya can wani littafi sharhin almuwadda ta al'imamu Malik tanwirul hawalik. Alhawalik jam'i ne na halik. ma'ana abu wanda yake baki lut shine yace harikatil jilbab wato mai tsananin bakin tufafi jilbab shine doguwar riga da mace ta kasu take sakawa a jikinta ya rufe mata jiki gaba ɗaya tun daga sama har zuwa ƙasa wanda jam'unsa shine jalabi ga cikin suratul ahzab fadar Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن سيتي هامية الرباب واتو ميزبر جلجيجي لفظن الرباب جمع نينا ربابا ربابا جلجيجي kuma galibi akan yi amfani da wannan kalima ga farin girgije amma wani lokaci har bakin ma ana kiran shi da wannan suna sai ya ce wala a raƙa sabbin ɗuri da anil bayi wani rashin baccin mai bege wanda aka kore shi gabarin ƙofar abin begensa wa muniya bi sabbil ahbab wanda aka jarrabe shi wato da bijirewar masoya. Lafazin saddu masdar ne min sadda ya suddu saddan gaya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idza qila lahum ta'alu idza qila wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa kuma ga can fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda anis sabil wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun shine yace wa muniya wanda aka jarrabe shi bi saddil ahbabi wato da bijirewar masoya falam tazalil afkaru yahijna hammi wa yujilna fil wasawisi wahmi yace tunani bai gushe ba yahijna hammi wato yana motsa mun bacin rai wato da bakin ciki wa yujilna suna yawuta wahani wato zato na fil wasawisi wato game da zancen zuci idan aka ce alwasawis jami'i ne na waswasa idan aka ce waswasa shine zancen zuci shine yace wayujilna suna yawuta wahami wato zato na fil wasawis game da zancen zuci hatta tamannaitu li mabadi ma anaitu an urzaka samiran min al-fudala li yuqassira tula laylati liyukassira ɗula lailatiyar laila shi ne ya ce hatta tamannaitu ya ce har aka kai wato na yi gurin na yi guri limababin saboda ƙuna ta ma'anaitu abinda na yi gogaggeniya da shi na wahala an urzaka samira na yi gurin ina ma a ce an azurta ni da wani abokin fira ta dare idan aka ce samir shine abokin hira na dare minal fudala'i daga cikin mutane waɗanda suke manya masu daraja biyu ƙasira ɗula lailatiyar laila don ya taƙaita mun tsawon dare na allaila wanda yake mai tsananin duhu faman ƙabatu muniyati ya ce na bai cika ba wala ugumibat mukulati wato ƙwayar idona ba ta rintsa ba hatta kara albaba ƙari'un sai ga wani mai ƙwanƙwasa ƙofa wato ya ƙwanƙwasa mun ƙofa lahu sautun khashi'un wanda yake da murya wadda take makaskanciya ga ya can wa khashi'ati la aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa faƙultu sai na faɗa fi nafsi a zuciyata na ce la'alla garsar tamanni kada asmara yiwuwa wato da shan guri na wato ya yi ‘ya'ya gane ko la'alla garsar tamanni kada asmara yiwuwa da shan guri wanda nake yi kada asmara tabbas ya yi ‘ya'ya, wa lailal hazzi kada a kamara, mai yiwuwa dare wanda yake na rabauta kada a kamara wato ya ya haskaka. Wa lailal hazzi mai yiwuwa dare wanda yake na rabo kada a kamara hakika ya yi haske. Fana habutu ilaihi ajilana, wato sai na zabura zuwa gare shi da gaggawa. wa ƙultu sai na faɗa mani ɗari ƙul'ana wane ne a yanzu wane ne ke zauwa a wannan lokaci idan aka ce a fari shine abin da ke zauwa a cikin dare don haka ubangiji ta'ala ya ambaci wani tauraro da ake kiran shi a surayya wanda baya bayyana sai a cikin dare ya ambace shi da suna a tsari kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wasu sama'i wa ƙwarik وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب kamar yadda kuma ya zo a cikin hadisi sahihi mazala sallallahu alaihi wasallama yake faɗa duk wanda ya yi bulaguro wato ya tsawaita a cikin bulaguransa kar ya zo ma iyalinsa a cikin dare wala ya durkum lailan shine anan ya ce wa qultu sai na faɗa mani tariqul ana wane ne a yanzu a wannan lokaci yake zawwa faƙala sai ya faɗa sai ya ce garibun a jannahul lailu baƙo ne wanda dare ya yi masa lafazin ajanna shine ma'ana azlama ayyaduhunta kamar yadda can yake faɗa falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadha rabbi shine yace garibun wato baƙo ne a jannahul lailu wato wanda dare ya yi masa wa gashiyahu sailu wato gudu ruwa wa gashiyahu wato ya ruhu masa as-sailu shine zarmu kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa fa hatama as-sailu zabadan rabiya fa arsalna alaihim sailal arim shine yace wa gashiyahu as-sailu wato wanda gudun ruwa wato ya ruho masa wa yabta giliwa ala ghair baƙo ne wanda yake neman tarar da shi zuwa wani masauki la gairu ba komai ba kawai shi famarsa ya samu masaukin da za a sauki shi wa idza ashara idan ya kai lokacin asuba qaddama saira wato zai gabatar da tafiya lafazin ashara an ciro shi ne daga asahar asahar shine wato ƙarshen dare kenan gab da ketowar alfijir lokacin da mai sahur yake yin sahur kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambaci wannan lokaci da suna as-sahar a can fadarsa na jainahum bi sahar shi yasa abincin da ake ci a wannan lokaci ake kiran shi as-sahur bi fatihi sin idan ka kace as-suhur kenan yin sahur an gane ko as-suhur bi babban sin kenan alfi'il ma'ana yin sahur shine as-suhur as-sahur abincin da ake ci a wannan lokaci shi kuma sunan lokacin as-sahar shine yace wa idza ashara wato idan ya kai lokacin asuba ƙarshen dare kenan qaddama sayra wato zai gabatar da tafiyarsa qala sai ya faɗa falamma dalla shu'a'uhu ala shamsihi lokacin da wanjinsa ya yi nuni wato ga ranarsa idan aka ce shu'a shine haske wanda rana take watsawa idan ta hudu shine a hausa ake kiran shi wanji shine ya ce falamma dalla shu'a'uhu ala shamsihi lokacin da wanjinsa ya yi nuni ala shamsihi ga ranarsa wa nan ma'ulwanuhu bi sirri irsihi wato adireshinsa ko ka ce alamarsa ta ba da labari bi sirri irsihi game da wato abin da ke ɓoye a cikin littafinsa idan aka ce irs wato shine littafi wanan ma'unwanuhu idan aka ce unwan shine adireshi kenan abin da yake ake rubutawa a farkon littafi domin ka gane littafin miyakunsa shine yace wanan ma'unwanuhu alamarsa ta ba da labari bi sirri irsihi wato game da ɓoyayyen abin da ke cikin littafinsa udkhuluha yawa shine sai yace alimtu sai nayi sani anna musamaratahu gulmun lalle hira da shi a cikin dare wato riba ce anna musamaratahu wato hira da shi a cikin dare gulmun wato wata riba ce wa musaharatuhu rashin bacci tare da shi nu'umun wato wata ni'ima ce fafatahatul baba bibtisami sai na yi maza na buɗa masa ƙofa wato da mulmushi wa qultu dukhuluha bi salam nace ku shigo da aminci shigo da aminci fa dakhala shakhsun ya ce sai wani mutum ya shigo kada hana daharu sa'adatahu tabbas ya ce zamani ya tankwara sa'adatahu wato goron mashinsa idan aka ce sa'ada shine goron mashi wadda take miƙaƙƙa wadda ba ta da karkata an gane ku shine ya ce kada hana daharu tabbas zamani ya tankwasa ko ka ce ya tankwara sa'adatahu wato miƙaƙƙar goron mashinsa ma'ana ya ɗan duka kenan tsufa ya ɗan fara cin masa wa ballala alƙaduru burdatahu wato digar ruwan sama ya jiƙa masa tufafinsa wa ballala alƙaduru burdatahu wato zuban ruwan sama ya jiƙa masa burdatahu wato mayafinsa fahayya bilisani na adubin wato sai ya yi gaisuwa da wani harshe wanda yake zararre yadda ka san takobi wannan kinaya ce game da wato cewa a cikin zancensa akwai akwai wato zancensa yana cike da fasaha fahayya sai ya yi gaisuwa bilisani na abubin wato da wani harshe wanda yake zararre tamkar takobi wa bayani na azbin wato da bayani wanda yake mai daɗin ji thumma shakara ala talbiyati sautihi sannan sai ya yi godiya a bisa karɓa masa a bisa karɓa ma muryarsa wa a tazara mina turuki fi gairi waƙatihi wato ya ba da hamzari game da zauwa ba a lokacin da ya dace a zo ba an gane ko domin ziyara ko kuma zauwa a cikin dare ba lokaci ba ne ba wanda yake na ziyara shine ya ce wa a tazara ya ba da hamzari mina turuki game da zauwarsa fi gairi waƙatihi ba a lokacin da ya dace a zo فدانيته بالمصباح المتقد وتأملته تأمل المنتقد yace fadanaituhu sai na kusace shi bil misbahil muttaqid wato da fitila wadda take al muttaqid wato mai ci da haske wata ammaltuhu na lura da shi ta'ammulal muntaqid wato irin lura ta mai jinjina idan aka ce almuntakil shine wanda yake jinjina kuɗi ya ji na ƙwarai ne ko kuma jabi ne a gane ku a irin wannan lokaci kuɗaɗe na zinare da na zurfa wanda zai jinjina ya ji na ƙwarai ne ko kuma jabi ne shine ake kira almuntakil shine yace fadanai tuhu sai na kusace shi bil misbahil muttaqid da wata fitila wadda take mai ci wata ammaltuhu na lura da shi ta'ammulal muntaki irin lura ta wanda yake mai jinjina fa alfaituhu shaykana aba zaidin bila raibin wala rajmi gaibin sai na same shi a dattijan mu ne abu zaidi na birnin saruja bila raibin ba tare da wani kokonto wala rajmi gaibin kuma ba tare da zato ba an gane ku idan aka ce rajmi gaib wato zato kenan kamar yadda ga can cikin wato cikin suratul kahf sai yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum sai ya ce fa ahalaltuhu mahalla man azfarani bi quswa talab wato sai na sauke shi masaukin mutumin da ya rabautar da ni bi kusuwa ƙwalab wato da mafi nisan abin nema na fa ahalaltuhu sai na aje shi mahalla matsayin man azfara ne mutumin da ya rabautar da ni bi kusuwa ƙwalab wato da matukar abin nema na wana ƙalani mutumin da ya ciratar da ni min waƙazil kurabi wato daga mangara ta dukkan wasu bakkan ciki ila raushi ɓarabe wato zuwa hutu wanda yake na farin ciki da murna wato mutumin da kana cikin yanayi wanda yake na kunci ya tsamayar da kai ya taimaka maka ka samu hutu da farin ciki da walwala to irin matsayin da za ka ajiye shi ya ce haka na ajiye wannan bako wani ƙalani mutumin da ya ciratar da ni min waƙazil kurabi wato daga mangara ta bakan ciki alwaƙaz shine wato mangara kamar yadda bayani ya gabata shine wato addarbu bishidda shine yace ila rauhi qarabi zuwa farin ciki na walwala na murna da walwala thumma akaza sannan sai ya haɗu yashkul aina wato yana kai kukan gajiya wa akhadtu fi kaifa wa aina ni ko sai na haɗu game da cewa kaka yaya wa aina daga ina thumma akaza shi bakon sai ya haɗu yashkul aina yana kai kukan gajiya wa akhadtu fi kaifa wa aina ni ko sai na haɗu game da cewa yaya wa aina daga ina faƙala sai ya ce da ni abli'ini riƙe haɗi mun miyauna ma'ana ɗan jinkirta mun ɗan saurara mun shine suke amfani da wannan kalima abli'ini riƙe ma'ana ka ɗan jira mun har na haɗi miyauna ma'ana ɗan saurara mun faƙada a ta'abani ɗariƙi tabbas wato hanyata ta gajiyar da ni fabanantuhu mustabqinan lissagabi mutakasilan li hadha sababi yace sai nayi zatansa mustabqinan wato mai ciwon ciki ne lissagabi saboda yunwa saboda yunwa in ta tsananta takan sanya ciki ya ringa murdawa shine yace sai na zaci cewa mustabqina mai ciwon ciki ne lissagabi saboda yunwa mutakasilan wato mai ƙiuya ne lihazar sababi saboda wannan sababi ma'ana yunwar da ta addabe shi fa ahadartuhu ma yuhdaru lidhayfil mufaji sai na zo masa da abin da ake zo ma baƙo wanda yake mai mamaya an gane ko domin akwai abinci da ake tanada wanda a kowane lokaci aka yi baƙo to akan yi maza a kawo masa kafin kenan a shirya masa abinci na musamman haka su galibi wato larabawa sukan tanadi abinci wanda a kowane lokaci in aka yi bako to ba a rasa abin da za a kawo masa shine anan yace fa ahadartuhu sai na zo masa da mayu hudaru abin da ake zauwa da shi libbaifil mufaji wato ga bako wanda yake mai mamaya fillailin daji a cikin dare wanda yake mai tsananin duhu an gane ko ga yana minar dujale sai ya ce fanka baba in ƙibagal muhtashin wato sai ya takura irin takura ta almuhtashin wanda yake mai ashak shine ma'ana kana son abu kuma sai ka nuna kunya kamar baka so shine ake kira ihtisham an gane ko kamar misali in an kama mutum abinci kuma an san mabukaci ne yana da bukatar abincin sai ya ashaf ya dan nuna wata kunya ya ja baya shine anan ya ce fanqababa wato sai ya takura in kibagal muhtashin irin takura ta al muhtashin wanda yake mai ashar wa a'raba ya kauda kai irabal bashin irin kauda kai na wanda yake kosheshe shi a san mutumin da yake a ƙoshe don an kawo abinci kallonsa ma baya yi shi ne ya ce wa a'araba ya kau da kai ya bijire irabal bashin irin kau da kai na wanda yake ƙoshashe fasu utu zannan bimti na ihi har sai ke faɗa ya ce sai na muna na zato na muna na zato bimti na ihi game da ƙin cin abincin da ya yi na muna na masa zato bimtina'ihi a sababin ƙin cin abincin da yi wa aha fazani hu'ulu iba'ihi canzawar ɗabi'arsa wato sai ta fusata ne wa aha fazani hu'ulu iba'ihi wato jirkitar ɗabi'arsa da canzawarta wato sai ta fusata ne hatta kittu uglizu lahu fil kalami har na kusa wato na kausasa masa zance wa alsa'uhu bi humatil malami na halbe shi wato da ƙari wanda yake na zargi idan aka ce huma shine ƙari irin na kunama wa alsa'uhu na halbe shi bi humatil malami wato da ƙari wanda yake na zargi fata bayyana milla mahati naziri ma kamar kafiri wato sai ya gane milla mahati naziri game da wato shine kyautawar idona ma kamar kadiri wato sai ya gane abin da ya gauraye tunanina an gane ko ya fahimci kenan abin da ya gauraye tunanina lafazin kamar min alhamri domin yana daga cikin ma'anar alhamr wato shine gauraya abu domin ita giya wato takan gauraya hankali ta jirkita shi mutum ya kasa gane daidai wanda asalin lafazin alhamr a larauci shine wato asaturwar tarbiya rufe abu da lullube shi shi ya sa marufin kai wanda mace take rufe kanta dan kwali ake kiran shi himar shine anan ya ce fata bayyana sai ya gane milla mahati kadiri wato game da kyauce-kyaucen idona ma kamar kadiri abin da ya jirkita abin da ya gauraya wato tunanina faƙala sai ya ce da ni ya ba'i fasika bi ahalil miƙa ya mai raunin amincewa game da wato masoya addi amma akhtartahu balaka yace kauda kai game da abin da ka darsa ma zuciyarka wato na mummunan zato kauda kai ka bar shi ya ba'i fasika ya mai raunin amincewa bi ahlil miqa game da ma'abuta so da kauna sune masoya kenan addi yace kauda kai amma akhtartahu balaka game da abin da ka darsa ma zuciyarka na mummunan zato wastami'i ilayya yace sauraron ni la abalaka an gane ko baka da mahaifi kenan wannan kalma ce wadda take du'a'iyya amma ba sa nihin abin da ta kunsa an gane ko la abalaka haka za ka ga irin wannan kalima suna yawan amfani da ita musamman a cikin waƙe-waƙensu wanda mummunar addu'a ce amma ba sa nihin abin da ta kunsa kalima ce wadda ta saba gudana a kan su yau da gobe shi ne ce la'abalaka faƙultu sai na ce masa hati ya aka turra hati na ce kawo abin da kake tare da shi ya aka turra hati ya ma'abucin ƙaryace-ƙaryace lafazin turraha jam'i ne na turraha in aka ce turraha wato ƙarya kenan shine ya ce hati zo da abin da kake tare da shi ya aka turrahati ya ma'abucin ƙaryace-ƙaryace sai ya ce faƙala sai ya ce faƙala sai ya faɗa ya ce i'ilam ya ce kai sani anni bittul bariha halifa ifilasi a jiya fa ni na kwana ina ma'abucin talauci wani jiya waswasin kuma ina abokin ganawar wato waswasi shine zancen zuci falamma qabal lailu na habahu a lokacin da dare wato ya biya bukatarsa ma'ana ya cika lokacinsa kamar yadda can ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نهبه ma'ana wanda ya cika ajalinsa kenan ya samu shahada shine anan ya ce falan ma qabal lailu nahabahu lokacin da dare ya cika ya biya bukatarsa ma'ana ya cika lokacinsa kenan karshen sa yazo wa gawwara subhu shuhubahu wato asba ta fakar da shuhubahu wato taurarinsa wa gawwara suhu wato hasken asuba ya fakar da shuhubahu taurarinsa ga dautu waqtal ishraqi ila ba'dil aswa yace a lokacin hudowar rana sai na yi jijjifi ila ba'dil aswa zuwa wata kasuwa daga cikin kasuwanninmu mutasaddiyan ina mai bujurowa lisaidin ga duk wata farauta yasnahu wato da ta bujuro au hurrin yasma wato ko wani ɗa wanda zai taimaka ya agaza lafazin mutasaddiyan gaye can amma man istagna fa anta lahu tasadda shine yace mutasaddiyan ina mai bujurowa lisaidin ga duk wata farauta yasnahu da take bujurowa au hurrin yasma ko wani ɗa na ƙwarai wanda zai taimaka ya agaza ma'ana shi dai ya fito idan ya samu wanda zai ma wayo da dabara ya damfare shi zai yaudare shi shine ma'anar kenan ga duk wata farauta wadda za ta bujuro ko kuma ya samu wani ɗa wanda zai taimaka masa ya agaza masa falahaftu biha tamran ya ce sai na hango wani dabino a wannan kasuwa kada hasuna tasfifuhu wato jiruwarsa kada hasuna ya ce ta yi kyau ma'ana jerin wannan dabino yadda aka jera shi ya yi kyau shine ya ce kada hasuna tasfifuhu wato jiruwarsa ta yi kyau wa ahsana ilaihi masifuhu lokacinsa na rani ma'ana ya kyautata masa saboda nunar dabino a lokacin rani ya sha bamban da dabinan da yake nuna a lokacin ɗari ko kuma a lokacin damuna shine ya ce wa ahsana ilaihi masihu zamaninsa na rani ma'ana ya kyautata masa a wajen nuna fa jama'a ya ce dabino ne wanda yake ya haɗu alatta haƙiƙi a bisa tacewa safa'ar rahiki irin tacewa ta giya irin tatuwa ta giya wa kunu al'aƙiƙi kuma dabino ne wanda yake ya haɗu akan yin ja wato irin ja wanda yake na tsakiya al'aƙiƙ wato ita ce tsakiya an gane ko shine ya ce fa jama'a wannan dabino ya haɗu alatta haƙiƙi a bisa tacewa ma'ana duk wani dabino wanda yake ya motse da duk wani datti da duk wasu haƙi duka an fitar da komai jama'a ya haɗu alatta haƙiƙi a bisa tacewa safa'ar rahiki irin tatuwa ta giya wa ƙunu al'aƙiƙi kuma ya yi jajjawur irin ja wanda yake na tsakiya sai ya ce wa ƙubalatahu liba'un wato gaba gare shi gaba da wannan dabino ya ce liba'un akwai dakashi liba'un wato akwai dakashi idan aka ce dakashi shine nono wanda yake na dabba sabuwar aihuwa domin nono na farko da ake tatsa yana da kauri to wannan nono mai kauri idan aka tatsa shine ake soyawa sai ya jure ya yi kauri ya koma dakashi shine ake kiran shi dakashi shine yace wa qubalatahu wato gaba gare shi liba'un akwai wani dakashi kad barza wanda ya bayyana kal ibrizil asfar yadda ka san zinare wanda yake mafi rawaya rawaya haka dakashin yake domin shi daman irin wannan nono idan aka maida shi dakashi masara yake komawa yana haske shine yace kad barza wato ya bayyana kalibrizil asfar yadda kasan wato zinari wanda yake mafi rawaya-rawaya wanjala fil launil muzaffar kuma ya bayyana a cikin launi na tufafin da aka rina shi da wato zafaran fa huwa yusni ala qahihi shi wannan dakashi yana yabo yana jinjinawa ga wanda ya dafa shi cewa ya iya dahuwa bilisani tanahihi wato da halshe na kai matuƙa a wajen yabo wayu sawwibu kuma shi wannan dakashi yana datar da ra'ayin mushtarihi wato ra'ayin mai neman saye shi yana nuna maka kayi sa'a kayi daidai shine yace wayu sawwibu ra'ayin mushtarihi yana datar da ra'ayin wato mai neman sayensa walau naqada hab walau naqada habbatal qalbi fihi kai koda zai hannanta zai bayar da wato ƙwayar zuciyarsa game da sayan wannan dagashi shine yace walau naqada koda zai bayar da habbatal qalbi fihi wato ƙwayar zuciyarsa game da sayansa yana nuna masa cewa in yayi haka yayi daidai fa asaratni fa'asaratini shahawatu bi ashdaniha wato shahawar wannan dabino da wannan dakashi wato sai ta ɗaure ni bi ashdaniha da igonta lafazin ashdan jam'i ne na shaɗan idan aka ce shaɗan igiya kenan irin igiya ta guga shine yace fa asaratini fa'asaratini shahawatu bi ashdaniha wato shahawa sai ta ɗaure ni bi ashdaniha da igwanta wa aslamatinil wa aslamat niyal aimatu ila sultaniha wato al'aima wato shine kanwa idan aka ce kanwa shine wato kwaɗayin madara an gane ko kwaɗayin shan madara shine yace wa aslamatin wa aslamat niyal wa aslamat niyal aimatu ila sultaniha wato kanwa sai ta meka ni ila sultaniha wato izuwa shine shugabanta me yake nihi anan wato kwaɗan wannan dakashi gaba ɗaya sai ya kama shi fabaƙitu sai na zamanto a hayara min babbin wato na fi damu ɗimuwa saboda shi damu suna buga misali da shi a wajen ɗimuwa wanda in ya fita daga ramunsa da kyale ke komawa an gane ku da kyale ke iya gane cewa ga ramun da ya fito shine ya ce fabaƙitu a hayara min babbin ya ce sai na zamanto mafi ɗimuwa game da damu wa azhala min sabbin kuma na fi gushewar hankali game da mai bege an gane ko wa azhala na zamanto mafi gushewar hankali min sabbin wato game da mai bege lawuji da yusiluni ila nailil muradi ba ni da wata wadata wadda za ta sadar da ni ila nailil muradi zuwa samun abun nihina abun gurina ma'ana wannan dabino da wannan dakashi da na gani ba ni da wata wadata ba ni da wasu kuɗaɗe wanda zan iya saya shine ya ce lawujida babu wata wadata ga ya can askinuhun na min haisu sakantun min wujidikum yusilu ni wanda zai sadar da ni ila nailil muradi wato zuwa samun wato abin nufi na abin gurina wala zati lizdirad wato da daɗin haɗiya ta wannan abinci. Wala kadama babu wani diddige yudawi uni wanda zai miƙa mun wuya alal zahabi a bisa tafiya ma'ahurƙatil iltihab tare da ƙona ta ruruwar wutar yunwa a cikina. Ni na kasa tafiya kuma ni ku bani da halin saya, shi ne ya ce wala kadama ba ni da wani diddige, yudawi uni wanda zai miƙa mun wuya alal zahabi cewa na tafi na koma ma'a hurƙatil iltihab tare da ƙona ta ruruwar wutar yunwa a cikina ya ce lakin ya ce sanade hadanil ƙaramu wato anabu sai ya kora ni wa sauratuhu da tsanantarsa wa sagabu da yunwa wa fauratuhu wato da tafasarta sai ya kora ni ala an antaji'a a bisa da na kayi kiwo kulla ardin a kowace ƙasa idan aka ce alƙaran shine wato anago kwaɗayin nama kenan an gane ko lamin nama shine alƙaran shine ya ce lakin sanidi alƙaran shine anago ma'ana kwaɗayin cin nama wa sauratuhu da tsanantarsa wa sagabu da yunwa wa fauratuhu da tafasarta ga ya can faɗi zahiya wannan can da yake faɗa wannan iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur tafur ma'ana tana tafasa min al-fawran ne idan aka ce fawran shine tafasar tukunya kenan shine yace wasagabu yunwa wa fawratuhu da tafasarta wato shine sai ya kora ni ala an antashi'a a bisa da na kayi kiwo kulla ardin a kowace ƙasa wa aka tani a minal waradi bibar bibardi wato shine yace da naka dangana bibardi wato da ɗan tarhi minal waradi game da zai kewa zuwa mashaya idan aka ce alwarad shine gangarawa zuwa mashaya idan aka ce albar shine ma'ana ruwa wanda yake diddiga kenan shine ya ce wa aka tani a wato ya kai ni na dangana bibar da wato diddiga minal wardi game da gangarawa mashaya ma'ana ɗan tarhi ma in na samu na shaya wadatu ba sai na je mashaya ba sai ya ce falam azal sahabata zalikan nahar ban gushe ba tsawon wannan yini udili dalwi ilal anhari ina zura gugana zuwa ƙoramu ga ya can waje a sayyaratun fa'arsalu wari da hun fa'adila dalwa shine ya ce udili dalwi ina zura gugana ilal anhari zuwa ƙoramu wahiya la tarji billa wato gugan nawa baya dawowa da wani damshi wala ta julubu na ƙa'agulla kuma baya janyo abin da zai kashe mun kishirwa ila an sagati shamsu lil har aka kai lokacin da rana ta karkata wato domin fadawa lafazin sagat ga ya can wali tasga ilaihi afidatul ladhina la yu'minuna bil akhirati wal yardahu wal yaktarifu ma hum muqtarifun shine yace ila an sagati shamsul ghurub har aka kai lokacin da rana ta karkata domin fadawa wa ba'ufatin nufus min al-lughub wato rai ta yi rauni min al-lughubi saboda gajiya ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب اللغوب كان غجيا شيني يشي وضعفت النفس ري تيروني من اللغوب سبو غجيا فالرهت سينما ريت بكبد حرا wato da wata zuciya wannan da wata hanta wadda take harra wato mai kuna saboda yunwa ruhutu sai na maraita bi kabidin wato da wata hanta harra wadda take konanna saboda yunwa wan sanaitu na juya na tafi uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra ina gabatar da kafa domin na koma wa uakhiru ukhra ɗaya kuma ina maida ta baya shi dai yana tsaye gu ɗaya in tafi ko in tsaya tun safe fa yake jira ya ga ko ya samu wanda zai yaudara domin ya sayi wannan dakashi da dabino ko kuma wanda zai taimaka masa har aka kai rana ta je fadawa shine a nan yake cewa kenan da ya ce faruhutu wato sai na yi nihin maraita bi kabidin da hanta harra wadda take konanna saboda yunwa wan sanaitu na juya uqaddimu rijlan ina gabatar da kafa domin komawa wa wa akhiru ukra ɗayar kuma ina jinkirtar da ita in na daga kafa kamar zan tafi kuma sannan sai na tsaya yace wa bainama ana as'a yayin da ina famar na tafi wa aka udu ko kuma na zauna wa ahubbu in motsa wa arkudu ko kuma na natsu an gane ko wa bainama ana as'a yayin da nake famar cewa na tafi wa aka udu ko na zauna wa ahubbu na motsa na tafi wa arkudu ko kuma na nutsu na ci gaba da tsayuwa a gona lafazin arkud ga ya can wamina ayati hil jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskinu riha fayadhlalna rawakida ala zahri sai yace idza qabala ni shaykhun sai ga wani dattijo ya gabato ne ya ta'awwahu a hatar saklan wato yana nishi irin nishi na mace mai wabi ya ta'awwahu yana nishi a hatar saklan wato irin nishi na mace mai wabi ga can inna ibrahima la awwahun halim awwa wato mai yawan nishi kenan saboda tsoron allah subhanahu wa ta'ala shine ya ce ya ta'awwahu yana nishi ta wana a haka saklan wato irin nishi na mace mai wabi idan aka ce saklan macen da in ta haifi 'ya'ya ba sa rayuwa an gane ku suke mutuwa shine ake kiranta sakala ko kiraye ta wato saklan shine sai yake faɗa wa ainahu ta hamulani idanunsa suna zubar da hawaye ya ce fama shagala ni ma ana fihi min da'iz zibi wal khawal muzibi abinda nake cikinsa min da'iz zibi wato na cutar kyalkeci shine ake kira da azib an gane ko wanda galibi anan akan ce kura amma ba kura ba ce irin waɗannan karnuka na daji mabarnata su ne ake kira zi'ab an gane ko masu taron dangi akan duk wata farauta idan suka gani shine ya ce fama shagala ni ma ana fihi min da'izi wato abinda nake cikin shi na cutar kyalkeci ma'ana kinaya ce suke ma yunwa suna kiranta da'uzi ya ce fama shagala walkawal muzib da wohintar ciki almuzib wanda yake mai narkar da jiki fama shagala ni ya ce bai shagaltar da ni an ta'afi mudakhalatihi game da karɓar wato shine sanin abin da yake ɓoye na lamarinsa shine yace fama shagalani ai bai shagaltar da ni an ta'afi game da karɓar mudakhalatihi wato abin da yake cikin na lamarinsa kenan in san menene yake tare da shi wa tsama'i wato da kwaɗayi fi mukhatalatihi wato game da yaudararsa kenan shi dai a nan abin da yake fama ya san me yake tare da shi kenan inda halin a yaudare shi kenan a yaudare shi shine yace wa tsama'i da kwaɗayi fi mukhatalatihi game da yaudararsa wa qultu lahu sai na ce masa ya haza kai wannan inna li buka'ika sirra wa wara'a taharruqika la sharra lalle akwai wani asiri wato game da kukanka ma'ana akwai wani abu wanda yake koyayye game da kukan nan da kake wa wara'a taharruqika lalle wato bayan ƙunarka akwai wani sharri da mugunta kenan bayan wannan ƙonuwar zuciyar taka akwai wani sharri da mugunta ya ce fa'adili'ini ala burha'ika nuna mun matsalolinka ma'ana menene yake bakanta maka zuciya menene ya bata maka rai lafazin burha abin da yake zame ma bawa ciwo a cikin zuciyarsa abin da yake damunsa shine yace fa adilini yace nuna min ala burhaika kenan matsalolin ka menene ciwon ka menene damuwarka wattakhizini kuma ka rike ni min nusahaika ina daga cikin masu yin maka galgadi da nasiha fa innaka satajidu minni babban asiya lalle da sannu zaka samu game da ni babban wato masanin magani shine likita asiyan wanda yake mai magance cutarka au aunan ko kuma za ka samu wani mai taimako mu asiyan wanda zai agaza maka game da warware matsalolinka faƙala sai ya faɗa sai ya ce wallahi rantsuwa nake da ubangiji na mata auhi min aishin fata nishi na bai zamanto ba game da wata rayuwa daɗaɗa da ta kubce mu an gane ko ba wata rayuwa mai daɗi da ta kubce mu ba shi bane ba nake yi ma nishi nake yi ma kuka wala min daharin iftata kuma bana nishi ne game da wato wani zamani iftata wato wanda ya ƙetare iyaka ya yi ta'addanci a kaina bal linkiradi ilmi wa durusihi yace nishin da nake ina nishi ne saboda wato shine karewar ilimi wa durusihi wato da fanni fanninsa ilimi ya tafi bal linkiradi ilmi ina nishi ne saboda yankewar ilimi wa durusihi wato da fanni fanninsa an gane ko shine yake nihi da durus jam'i ne na dars ma'ana yana nihi fanni fanni na ilimi duka sun kare wa ufuli aqmarihi wa shumusihi da fakewar watanninsa wato da ranakunsa me yake nihi ma'ana mutuwar malamai waɗanda suke masana lafazin uful ga ya can falamma afala an gane ko qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal dallin shine yace wa uquli aqmarihi da fakewar watanninsa wa shumusihi da ranikunsa wa qultu sai nace masa wa ayyu hadisatin najamat wato wace musiba ce wato ta bayyana wa qadiyatin wani lamari ne istajamat wato ya rikita har ya hatta hajat lakal asafa ala faqadi man salafa har ya motsa maka bacin rai da bakin ciki da damuwa a bisa rashin mansalafa waɗanda suka wuce suka gabata na malamai shi ne ya tambaye shi wa ayyu hadisatin wai wace musiba ce na jamat wato ta bayyana wa qadiyatin wace qadiya ce ma'ana wani lamari ne istajamat wato ya rikita hatta hajat laka asafa har ya motsa maka ɓacin rai da bakin ciki ga ya can wata walla anhum wa qala ya asafa ala yusufa shine yace ala faqadi man salafa a bisa rashin wanda ya gabata ya wuce wato na malamai fa abraza ruqatan min kummihi sai ya fito da wata yar takarda min kummihi daga hannun rigarsa wa aqsama bi abihi wa ummihi yayi rantsuwa da ubangijin mahaifinsa da ubangijin mahaifiyarsa laƙada anzalaha cewa ita wannan tambaya wato ya saukar da ita bi a alamil madaris ga manya-manyan malamai na dukkan wasu makarantu bi a alamil madaris ga manya-manyan malamai na makarantu ya ce famam ta zo anil a alamil dawaris ya ce ba su bambanta ba game da alamomi na kan tituna waɗanda suke wato gogaggu alama wadda aka ajiye ta akan titi domin a gane hanya wadda ta koke ta goge ta bace ce ba su bambanta ba da ita duk wasu manyan malamai na makarantu ya kai musu wannan takarda wadda take ɗauke da wannan tambaya ya ce amma ba su bambanta ba anil a alamid dawaris wato game da alamomi na kan titi a dawaris waɗanda suke sun goge sun koke sun bace lafazin imtazu ga ya can wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun a alam jam'i ne na alam in aka ce alam wato alama kenan kuma lafazin a alamu na farko kenan min al alam ne in aka ce alam shine babban dutse kamar yadda ubangiji ta'ala ya kamanta jirage a cikin teku wala hul jawari al munsha'atu fil bahri kal a'lam to shi yasa malami wanda yake babba ake ce masa alam jam'in shine a alam kenan shine yace laqad anzalaha ya saukar da wannan tambaya bi a alamil madarisi ga manya-manyan malamai na makarantu famam ta zo ba su bambanta ba an gane ko ba su rabe ba suka bambanta anil a alamin dawaris game da alamomi waɗanda suke kokakku wastan daƙalaha a habaral mahabir kuma ya nemi furci na malamai waɗanda suke na almahajir wato taddawa marubuta kenan lafazin almahajir jam'i ne na mahabara ka ce mahabara ko ka ce mihibara ita ce taddawa lafazin ahbar jam'i ne na habr ka ce habr ko ka ce hibir idan aka ce hibir babban malami ko ka ce habr amma cewa hibir ɗin ya fi fasaha shine ubangiji ta'ala yake faɗa ya ayyuhal ladzina amanu inna kaseeran minal ahbari war ruhban kuma ga yace laula yana hakumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa aklihimus suhut shine yace wastan daqalaha ahbarul mahajir ya nemi kurici na malamai waɗanda suke malamai na taddawa fa kharisu wato gaba ɗayansu sai suka bebance wala karsa sukanin makabir wani bebancin mazauna makabarta ma'ana sun fi ma matattu bebanci ya ce fakultu sai na faɗa sai na ce arniha nuna mun takaddar fala'allani uguni fiha me yiwa zan iya wadatar da kai game da ita faƙala sai ya ce ma a ba'atta fil marami baka nisanta ba game da abin nema rubba ramyatin min gairin rami da yawa an samu halbi mai dacewa ga wanda yake ba mahalbi ba an gane ko nawa zai ɗauka ya yi halbi ya dace amma alhali shi kuma ba gwani ba ne ba kamar yadda wannan karin magana ne suke sa akwai wani wanda yake gwani a wajen iya halbi shine alhakim wannan alhakim ibn abdiyagus gwani ne a wajen halbi to wata rana ɗan shi sai ya ɗauki baka halbi da yake na farko sai ya dace shine sai yake cewa rubba ramyatin min gairin rami ai da yawa an samu halbi mai dacewa ga wanda yake ba mahalbi ba thumma nawala niha sannan sai ya meko min takaddar fa izal maktubu fiha sai ga maka abin da yake rubuce a cikinta ayyuhal alimul faqihul ladhifa قذكاء فما له من شبيه أفتنا في قضية هدى عنها كل قاض وهار كل فقيه rajulun mata an aki muslimin hurrin taqiyin min ummihi wa abihi wa lahu zawjatun laha ayyuhal hibr ru'akun khalisun bila tamurihi fahawat fardaha wa haza akuha ما تبقى بالإرث دون أخيه فاشفنا بالجواب عما سألنا فهو نص لا خلف يوجد فيه يتي أيها العالم يا كي ونن مالمي الفقيه وندي يكي مسني game da hukunce-hukunce allazi wanda faka ya fifici allazi faƙa wanda ya fifita zuka'an wato zaka'an ga kaifin hankali fama da humi shabihi malamin da ba shi da wani tamka wanda zai iya karawa da shi a wannan lokaci ya ce aftina ya ce ba mu fatawa ba mu amsa fi ƙabiyatin game da wani lamari hada an ha kullu ƙabi kowane alƙali wato ya karkace ya kauce gabarinta wahara kullu faqihin kuma duk wani malami masani kuma ya mauta lokacin da aka kai masa wannan tambaya an gane ko ha daga ya can fadar Allah subhanahu wata'ala alam ya'lamu annahu man yuhadidu Allah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha zalika al-khizyul azim ga ya can innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita allazina min qablihim shine yace hada anha kullu qadi wato dukkan wani alkali ya karkace gabarinta wa hara kullu faqihin dukkan wani malami ya mauta lokacin da aka zo masa da wannan mas'ala mas'alar shine yace rajulun mata mutum ne Allah ya masa rasuwa an akhi gabarin dan uwansa an gane ko muslimin wanda musulmi ne hurrin kuma ɗa ne wanda dukkansu wannan sharɗa ne na gadar juna taƙiyin wannan kuma cikon bayani ne mai tsoron Allah min ummihi wa abihi wanda ɗan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya mutum ne ya mutu ya bar ɗan uwansa shaƙiƙi uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uwan nan nasa musulmi ne kuma ɗa ne ba bawa ba walahu zaujatun shi mamacin yana da mata, ita matar laha tana da akun ɗan uwa khalisin wanda yake tacicce ɗan uwanta ne uwarsu ɗaya, bila ta muwihi ba tare da wata rufa-rufa ba, ayyuhal hibru ya kai wato babban malami. Da aka zo rabon gado fahawat fardaha, ita matar wato sai ta tarar da rabanta shine sumuni. wa haza akuha ɗan uwanta ita matar sai ya tarar da mata bakka dukkan abin da ya rage bil irsi wato game da gado duna akihi ba tare da ɗan uwan mamacin ba shaƙiƙi an gane ko mutum ne ya mutu sai ya bar matar shi ita matar kuma tana da ɗan uwanta an gane ko tana da ɗan uwanta wanda uwa ta haɗa su kuma shi mamacin nan yana da ɗan uwa shaƙiƙi to da aka zo rabon gado aka kasa takwas ita matar ta ɗau sumuni ɗan uwanta wancan lu'ummi sai ya zo ya kwashe wannan kashi bakwai shi wannan ɗan uwan shi shaƙiƙi ya tashi a tutar babu an gane ko ya ce fashfina bil jawabi amma sa'alna warkar da mu game da amsar wannan tambaya da muka yi ya ce fahuwa nassin kuma nassi ne la kulfa yujadu fihi ya ce babu wani saɓani da ake samu a cikin shi gane ko babu wani saɓani shine ainihin tambayar mutum ya mutu ya bar matar shi ya bar ɗan uwan shi shakiki ita matar tashi kuma tana da ɗan uwa nata wanda uwa ta haɗa su aka zo rabon gado a kasa takwas ta ɗau sumuni shi kuma ɗan uwanta kuma abin da ya rage sai wannan ko kuma an kasa dai ba an kasa takwas ba an kasa kawai an kasa ta ɗau rabanta kenan shi kuma wannan abin da ya rage maimakon a ce ɗan uwa shi shine zai yi asibci wancan dan uwanta sai ya zo ya kwashe abin da ya rage kenan insha Allahu za mu ga amsar tambayar a darasi mai zuwa da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك